أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis tara ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da 26 ga watan biyu 2026 muna cikin tafsirin suratul araf jiya mun tsaya aya ta 122 ta araf yau insha Allah za mu hara daga aya ta 123 ta suratul araf kahin na akwai tambayoyi ta farko iya cewa ya ji wai ko suna rigima ne an ce albani ya ce babu magana doki a cikin alkur'ani to rigima ce dai kawai mara fa'ida don kawai san mu ya saka ba ba yan uwa baka rigima akan abin baka san meye ba a takaice iyawa mas'ala ce ta cin duki iyawa don dai mun albani ce ita ce kurin ta maganar halitta cin doki ya ce a ƙorani babu inda aka haramta wannan shi ne kurin magana ba mai kama ka inda ƙorani ya haramta ya haramta jini da musta dona su wannan su jaki da dona an san haramu ne su wannan alfadari amma maganar sunna ko ƙorani ba ka samun nasi ƙarar wanda ya haramta naman doki kuma mu a nan bai cikin naman kwaron bai cikin naman da ake samu kuma ya matsa da ya ƙarin talaka kai doki in sai da zai kasa bai cikin talaka ba amma wai maganin haramci asali su akan masu cewa su ma malakawa ya ce makaru ba haram ba ta suke makaruyi ne alƙashin alkhairu wal bagala wal hamila takabu wa zina an ambato doki da alfadari da jaki don kwakwa ado su ta kake na an ce da an wakilin ba za a ci ba na wace ba ci na an haɗa wadda ni mace ce a takaice dai na shekarar ya tabbata buhari ko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin khaibar ya isko tukwane duk da an samu matsala a yankin khaibar ya isko tukwane wasu naman jakuna wasu naman doki an dawa sun dahu da ya zo sai bar umarni duka naman jaki aka kihe a ƙasa don haramu ne amma ya bari aka ce naman doki kagani ne haramu ne ya bari a ce wannan wasu za su maka tawili akan cewa a yi matsala ce to matsala mai za aka zubin na jaki kagani an zubin na jaki an zubin jaki amma aka ce doki bayan wannan ya garuwa ta iga cikin sai musulun a sama take bayar labarin cewa sun yanka doki a madina annabi yana rayu kuma an ci dokin wannan su shine da dama wanda suka tabbatar da halittaci illa mu anan babu bai cikin naman mu ina ma zaka same shi kun rigima ce ko an rigima ne ko akan abin da ba shi ma mun ta a saudiya a madina mun ta restaurant wurin matsamurin ta abinci ka sa na hoto maka layin abin da zaka abin da komandi a ka maka sai ya ga an sa doki jamalan doki ce dokin doki wani ce doki ina baka ce shi so na ce ake nama doki nama ne wani hema mai kuɗi mai kuɗi kayan awar masu kuɗi ne ba nan talaka bane ba naman doki mu anan mu jawo so a can ana ce shi nama ne mu anan ko muna muna nama da yawa kun jeza muna namomi da yawa da mun ba shi ba gaskiya duk masu cewa ko a malaki ga suke makaru ce ba nasi na na annabi na gaskiya magana kurin Allah kaddara kasa maka cikin halakaci kurin sai magana masu cutar asu akwai wani abu da ake matsawa in asibata su don a samu dama-dama wannan tabbas abu da ya zo a zamani na ga akwai lajinan da'ima ta saudiya sun yi zama kan wannan matsa'alar ta wani abun an tabbatar da cewa bai bata azumi mutum yana fesa ba ga daruwa kuma an ce gwamnati bai matsayin ci don iya buɗe ƙofar huhu ne a san mai asin huhun da ke liƙiya ko su ke liƙiya to an ka fesa ya ka samu dama sai su buɗe na gaskiyar magana ko da an ka je ka so ko ka fesa sai mata sun samu matsala liman yana raka ta uku sai suka samu dukansu sai suka zamna su suka tahiya ce ana tahiya ya yi kabara shi kabara ce ta rukuyi su kuma tashi tashi suka yi suka sami alalimin hamid da kuma suka rikice za su yi kuma suka shiga dubu ba su sake sarrafa bayan an kare sarawi a kare komi daga basun je gida haka wani an shiga wani abu daban kwarin mu sake sallar isha kwarin wannan shi ne mahimmancin cewa mata su zamanto a bayan maza shi ne sunna mata kullum a bayan maza suna tsinka maza babu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka da mata sahabbai a bayan suke har ma shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mahihicin sahun maza shine na gaba mahi sharrin sahun maza na baya dan kusan shi da mata su kuma mata ka ce mahi alkhairin sahun mata na gaba a na baya suna na baya ne mai alheri da ya nisa da maza na gaba shi ne mahi mai hadari kenan nan menene cewa tare suke maza a gaba mata a baya haka ake kenan inda suna kallon motsin su ka san da ana kallon motsi kaga ba na mata baiwa kana to abin ji ne shurare ne sai suka ce ma bai cikin sunna a masallaci a masallacin mata bai cikin ba sunna ta kashi ba wannan da bayan ka a zamani aka shi kurun bai cikin sunna mata suna ba maza kurun ba su nasu da wannan masallaci daban wannan shi da ka'ida nan an samu nan a nan masallacin mu samu lokacin shi ma lokaci na nan lokacin ana sa hijabi ya sa tabarma lokacin babu yawa ba a cikin masallacin ya sa tabarma tsakanin maza na mata a nan suna bayan tabarma kurun a masallacin a cikin masallacin ne sai liman irin wannan ne zaman farko shi kuma sai liman sai ya yi mantuwa ya meke wurin zama zama raka ta biyu su mata ba azman suke suna tahiya ba suna tahiya suna tahiya shi liman ya tahi ayan tasbi liman da ya kabbara ta ta ruku'i so suka tashi da suka tashi suna jira suka shiga sami Allah ya kuma suka je suka hayaniya to to kuma suka hayaniya gurin ana kai abu ana muka ana muna nan to kaga duk wannan inda suna tsinkaye liman haka wata wakana sai ka dan kabar sunna ka samu matsala da kabar sunna ka samu matsala to barin sunna ne kawo ta yin sallah daga waje ko daga aiki daban ko daga gida ma haka ba abin sallah daga gida duk rudu ne akwai wani iya wani iya wakana ana cire wuta na tafi gaba tai duk rudu ne kurin mace za ta zo masallaci bayan maza an babu kwanta kan a gida a gida mata halada annabi ce haka annabi ce sai wata ta rasulullah ta hajjata rasulullahi ina son sallah ban ka ce wata na sani sai sallah kan sallah bana amma ki sani sallaki a gidanki take a masallaci na masallacin na manzo Allah ba nan ba nan karkada ba haka annabi ce mata ki yi a gidanki ta yi ce a gidanki ma ki yi a daki haki a hilin gida kun sallar tana nesa ta ta lada haka annabi ce sallar sallama to me za ta kaje cikin rudu zo kuna sallah a wani da ko kina sallah da gida kina bin liman sallar ki a gidanki ko in kina haji ba ta gina ba anan annabi ce ka ana san su ka ana amma sani a gidan ta hilada wasu ba ana su ba amma dai ku zo kuna kallon sahun maza gaban ku shi da abin ke daidai sai magana ta alƙunutu bayan mutuli ko kayan mutuli kai kayan ruku'i wannan abubuwan na masaloli ne malauku suna kaso yan wa abin da almuhim gaskiyar magana a nan sanama alƙunutu ta wutiri ta zawa kayan ruku'i bayan karatu ake yanta ta nawazil ce ake yanta ba ruku'i to amma ce kowane kamar da hafiz mata cikin fitar bari hafiz hajji aka magana ya ce kowane an samu yin kayan rukuyin haka ba rukuyi amma abin da ya yi yawa ta ƙurta wutiri a yi ta kayan rukuyi ta nazila ta wani abin ya zo a yi ta ba rukuyi wannan shi ne ya yi amma yin wani abin zama da ya ya kashi mana ikhlaf ta nau ikhlaf ta nau ne kitab ibn nadar kenan sabani wanda an aka yi ba ba aibu amma abin da ya yi a yin ta wutiri a kayan rukuyi an kada karatu ta wuce rike nan ta nazira na an yazo ake tasallafa farilla ayi tabaruku shine yahi aka yawan aikatawa Allahu a'lam shikenan da kan sauran tambayoyin kai gobe kai قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فرعون أأمنتم آمنتم به قبل أن آذن لكم nan menene mun ji a darasi na jiya inda fir'aun ya gayyato manya-manyan matsawa na ƙasar shi masu yawan gaske don a yi muƙabala da musa alaihissalam ta haru wannan taro an yi shi a gaban kowa da kowa gaban talakawa a gaban da'an shi yamin zina da kowa zai zo yanzu matsawa sun zo tsahinsu masu yawan gaske da igiyoyinsu da sanduna sun kuma macizai wanda kuma kowa ya tsorata har musa ma ya tsorata idan aka mahu hayyar cewa samun tsuwa shi ne mutum nasara yanzu bayan wannan ƙwarewa an ƙure an rinjayi matsafan fir'auna game da tsahinsu sanda guda ta musa salam ta haɗe da abin suka aikata to ganin wannan aya da su matsawa a jiya da suka gani Allah sai ya taimake sa musu imani kai tsaye suka faɗi suka yi sujada suka tabbatar sun yi imani da ubangijin halittu gaba ɗaya suka ƙara fasara ubangijin musa da harun kai ba fara'auna ba to daidai nan ne a jiya maka tsaya zai dasa da cewa fir'aun yanzu bayan jin wannan magana ta matsawa 'yan gidan shi a da duk irin alkawari da musu yau sun yi itirafin imani da abin da yake hada da ubangiji musa da harun shi ne ce ƙalifar amantun bi abal an adana lakum shi ai a matsayin fir'auna shi ne mai kowa shi ne mai iko har mara kuma Allah ya ko shi ya ga a wautar fir'auna a wautar shi iya ga ai ba su da haƙƙin imani ba su duruwa ba su haƙƙin imani ba tare da uzurin ba tunda ɗan gidan shi ne kasan yanzu shi yanzu za ku yi imani da shi ka hain ba ku uzini tuna a wajen shi yin wannan imani ma laihi ne a wajen fir'auna sun taka wata doka sai laihi ya ce to inna hadha la makarun makartumu fil madina da tukhruju min ahla yace na gano baki ne kuka gama makirci ne aka muni kenan ku da Musa bakin ku daya ya ba ku kananan ya dauki babban kai makirci na gama dan a hudda yan garin shi su bi ku na gano dole dole wace daga cewa ce dan daga cewa wasa da kan mutane ba yi wasa da kan mutane ne kenan zama kici ki amma maka idan an gan baki ne ba komfulo na baki a gaba da Musa da da mutsawa kenan kenan bai dabar cewa sun ga aya ne kai ya ture magana aya da suka gani suka imani a hadin baki ne akai nan waye kai yi wasa da mutane hankalin mutane jin haka shine yace kuma falasufa ta'lamun fasofa ta'alamun za ku san sakamakon wannan makirci naku me zai musu
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين كاجي برازنا تفرعون wannan ko kuma ce fir'auna mulki ne cikakke na kama karya bai da yan adawa balle magana assembly babu abin da ya ga dama ke yi kuram yanzu fir'aun ya ce laƙwatta'an aidiyakun wa arjulakun min khilaf sabon da kire ke nan zu na shugaban ƙasa ya ce tabbas zan yanke hannayenku da ƙawawanku saɓanin juna ke na ƙawal hannun dama ƙawa hagu misali za a saba a wanke wannan hannun da wacce ƙawa ya ce tabbas haka zan muku kuma bayan na cire hannu da ƙawahuwa suma la usallibanna kuma a jam'in zan tsira ku cikin itacen dabino wata ruwa wata kira wata wata aya a zan tsira ku ga saman foto ke yanzu a cire hannun da kawa kuma a tso a tsira ta kan foto ko ya ganin su har su mutu wannan alƙawari ne da kiran fir'auna ne zai wa waɗannan matsawa masu imani kaga yanzu dai anan akwai barazana wanda inda raunin imani me za a yi mun tuba ko mun wasa inda raunin imani to na mutanen imani ne lokaci guda Allah ba su kuma imani gine ne qalu inna ila rabbina قالوا إنا إلى ربنا منقلبون qalu suka ce inna ila rabbina munqalibun kenan magana barazana kisa mun san dai bisa karshen dai wuya mutuwa mu dai za mu koma ga Allah ne ma kashe mu can cikin daha ne da suke cewa qalu lan nu'thiraka ala ma jana min albayinat wallazi fatarana faqad ma anta qad inma taqdi hadhihi ad-dunya suka ce fir'aun lan nu'thirika ala ma jaa da min al-bayyinat mun rantsa baiwa har abada kan kama ka faɗa har abada ba ma zaɓa kafa mu bar abin da ya zo mana na hujja ƙarar ta zo mana mu bi ka la wallazi fatarana ta mun rantsa da wanda ya halice mu kuma faƙadi ma an taƙa da kai abin za ka yi har suka ce kai abin za ka yi mai suka cewa inna ma taƙadi hadin hati duniya ba can ka dai rayuwar duniya ce maka mutu ka bi mu ba kai ta kashe mutu an ƙare sai ce ba suka ce bakin ka rayuwar duniya ne da abin za ka yi ka yi kamar ganin kakka wasa ka ƙarin imani kenan imani na gina ne lokaci guda ka yi abubuwan barazana a kashe su ka yi kama ka ban mu jiran komi kuma kakka wasa ba sai wasa ba kurin yayi abin da zai yi bakin da duniya ce haka suka ce kun baiwa mu bika bayan mun gaskiya shine nan suka ce wa matan imuminna wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ‘yan waku dibar addinin Allah ne aksha wahala wannan wahala ce ta imani kuma suka mai kauya ko da kaɗan su damfa shi ne suka cewa matan kaimu minna illa an amanna bi ayatu rabbina fir'aun ba abin da kake zargi mana lahi lahi mai makai lahin mu shine imani da ubangijin mu shine lahi me ya makai za a ce mana hannu bawa imanin mu ne da ubangijin mu kuma wannan mun ga ayoyi ayoyi muka gani ko muka yi imani da su lamma ja'ata lokacin da ayata zo mana muka imani shine ila alamana bi ayati rabbana lamma ja'atana mun yi lamma ja'ana lokacin da muka ga ayar lamma ja'atana mun imani da ayar ubangiji daga zawarta shi ne mu gurin dan haka yanzu abin zaka koma ga Allah ka san adam baka baka ni imani ayi bala'i abin zai a ka san ba jin kaka nan fitina shine suke ta rabbana afariga alaina sabara watawaffana muslimin ka jidi da haka suke roƙon sun koma ga Allah abin suke neman yanzu ratsewa ka aje a ratse suke ka aje wuya ta wahala kai ratse shi suka ya ubangiji rabbana afariga alaina sabara ya ubangijin mu ka zuba mana ruwan ka zuba mana hakuri afarig kira musu zuba hakuri dole da hakuri a ce da hannu da bawa ka dole da jimrewa ka aje waya a bari suka ya Allah ka zuba mana hakuri kuma an ajalin mu yayi wa tawaffana muslimi Allah ka amshira muna masu muna masu mai kauye zo gare ka muna musulmi ka ji abin suka da manzon Allah kullu Allah abin suka gama Allah musu ya tabbatar da su su yi hakuri su ji mun ma azaba kuma Allah da kai suna musulmi shi suke na makoro ba fasa boga ai kan ne karanta da kai dan mai imani an kashe mai imani an mai ilimi ba kasa bace ba gajiya bace ba shi ba ba raguwa bai kuma Allah ba gajiya bace ya tamke shi haka Allah kaddara mai shi ma wannan wani matsayi na wajen Allah ka samu daraja a wajen Allah wani ta shahada shi ma matsayi a wajen Allah ba Allah kasa bane kare su ba a Allah iya hana amma ya bar su dan ma wani matsayi na wajen Allah kuma su wata ne maka a musu ba a musu amma su yi hakuri su ji murewa wannan azaba kan addinin Allah kuma Allah suke roƙo Allah ya amsa suna musulmi haka kun suka roƙa to yanzu fir'aunuha ba hasa bai an garewa
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون uwa wannan matajin aka ce sun waye gari mushrikai matsawa sun mare ta suna shahidai sun shahada haka suka yi shahada suka yi wa qala mala'u min qaumi fir'aun yanzu wannan magana an kare ta fir'auna dai an kure shi an kure matsawa su matsawa sun shiga layi na Musa da Harun ka kenan akwai alamar kariya mulki fir'auna ya kunyata tun za ka shiga sabon salo shi ne manyan hadawa wa kala malau min kawai min kofar wai manyan mutanen hada fir'auna sai suka ce fir'auna أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك yanzu fir'auna za ka bar musa da jama'ar shi su yi ɓanna saman ƙasa sabon addini cewa shiga taka wai yanzu wasu ne wai musa ne sabon addini ba addini wa ɓanna musa ne wa ɓanna ci Allah kiyaye dan kai maki wallahi mutane suna bace ba kai kai mi mai naman shari'a ko kai da bace kai ne halakake wai haka ba yau ba haka wani ba ko zaka ne askira zuwa zuwa ga sunna suka ce za ka bar musa da jama'a shi su yi ɓanna a saman ƙasa su bar ka su mata waye su bar bautarka haka za ka yi ina kana an zuga fir'auna daga sabon mataki bayan an ƙure shi yanzu sai ga sabon da gire kuma قال سنقتل أبناءهم ونستعي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون yace ku bari yanzu sabon da kire wato ga hada fir'auna za mu kashe iya maza da duk ƙabilar su bani isra'il za a kashe iya maza a bar mata kuma iya ga wani abu an kare ma ce wa inna faquf muqahirun mu ne masu rinjaye mu muke rinjaye ke musu iya komi masu karɓar wasu mu ne masu mulki eh mu ne masu mulki mu muke wani yaji wa inna faquf muqahirun kan ya abin da ba abin da ke yake ba tsoro haka kuma za a yi tun zo nan da kira sabo na fir'auna ya fito kuma da kiran wannan ya kai kunnuwan banu isra'il kamar za a yanzu za a da kira a ƙasa iya fitarwa a labaru ya kaji iya yawo a gari an hudo da kira sabo kowa ga iya ana ta ɗime kan shi kwanan sabon sabon kwanan ana magana wani kwano ko kwanan ya ce ai hula hudu hula kwano ai wanda sabon doka a nijar ake sabon nan ko za hudu an huta da baro nijar ba an huta hula kwano za ka sami yau wani ja kwanan wani jamhuri wani kwanan guza mai dota Allah ke yi ala saka ta komo daga latije da hula da rawan ya hudda ya sa wani akai kaga bai gida ne ai wani latije da hula ka hudda rawan ka hula ka za wani hula kwanan kaga abun hede dole hetilas to za abun mutane tana tana ta jaje go irin shi misali wani misali ne kenan wannan da kiran ya kai ga kunnuwa na banu isra'il hankalinsa ya tashi قال موسى لقومه استعينوا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين suke nan wannan da kiran na fir'auna na kashe iya maza ba iya mata ya tara musu hankali shi Musa ke musu galgadi qala Musa li qaumi Musa ke hodiwa mutanen shi ya musu wa'azi ne ista'inu billahi wasbiru ku nemi agaji a wajen Allah ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri akan abin da ku cutarwa ya hakuri dole ya da jimrewa wasbiru yace inna rajulillah ita wannan kasa da yake barazana da mulki da yake da shi musa shiga musu wannan ƙasa ta Allah cewa ina da ƙasa ta Allah ce ba ta kowa ba ce ba shi ke da kayan shi ya ba da koya amshi ɗabin da aka baka ne don haka yuritu a man sha min ibadi Allah yake gada ma wanda ya so a cikin bayan shi ya yi ba mumuni ya yi ba kawuni haka yake musu gargaji ku hatara ku dai ku koma ga Allah in kuma zuwa ga Allah in ma miye ne tunda da abin nashi ne ku koma gare shi ku nemi taimakon shi ku nemi agajin shi kuma ku haƙuri kan abin da ya zo kuma ya ce wal aqibatu lil muttaqin duk akai a kawo ayi gogormayya a shawiya mai hannu da mai nuna shahada mai kawa da haka dai karshe dai masu gaskiya karshe na kware iya ga masu tsoron Allah haka yi musu azi kenan su aisha su ci gaba da bautar Allah kuma su yi haƙuri kuran ta abin da nake Qur'ani babu babu ce kai babu ce mai kai abin da ga mazai yanzu me suka cewa Musa su kuma qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا Musa da wani wazin da haba sun gaji dama ga rauni suka ce Musa kaga dai an cutar da mu kayan ka zo ai wannan azaba ai wa Musa an yi ta a daidai ana kashe iya maza da a bar mata ko dama haka aka fara wannan fir'auna yayi dan ya kare mulkin shi tsammanin mulkin zai au zai gushe daga hannun wayannan jama'a yasa ya ta kashe iya maza kuma wannan abin da yayi ɗan wani akwai darasi Allah ce wannan abin da Allah ce Allah ce muna yi ne wani zuwa annan muna da taimako ibu buladu buladu Allah ce muna ni ne mu yi baiwa ga su waɗannan masu ƙaramin ƙarfi kuma nuri fir'auna wa hamana wa junuduma min huma kanu yadrun Allah ya haka ne dan ya gwada wa fir'auna Allah ce mun bar mun bari ana gana musu azaba a wancan zamani abin da yake gudu ka ahi wadin wani a cikin banu Isra'il mulkin shegu shi ta hanyar shi yake kashe ɗaya maza Allah ya ce mun kyale su ana musu wannan bala'i wata baiwa ce Allah yake so wa kabila Bani Isra'il haka Allah ce muna so ne musu wata baiwa kuma mu gwada mu Fir'auna da Hamana da rundunar su mu gwada musu abin suke gudu a cikin nasu kuma zai zo kuma yawa kana yan wa kissar Fir'auna da Musa tana sa mai imani in kasanta kurin abinda Allah ya ce zai yi duk girman mulki mutum bai hanawa duk abin da ya mallaka bai hanawa kaga an san zaman kadi ba irin ƙarfin mulkin fir'auna irin ƙarfin mulkin shi da abin da ya hodi ba bai abokin abokin abokin karo ba bai da abokin adawa amma wannan abin da ta kashe diya maza Allah gwada mai kasawo shi sai aka kawo yaron gidan shi ta yadda dan gudun a kashe Allah ce ɗauki ɗan kisa a cikin akwati kisa a cikin ruwa ba ruwanki tana tsoro ne wa a halin tsoro ne wa aka mata wayi kisa shi cikin teku kisa cikin ruwa kuma ina na rudu ilaiki kuma wajalu min mursalin shi aka ce a nan aya ce guda aka yi umarni biyu hani biyu bishara biyu an mata umarni fa kasu fitabut ki sa shi cikin teku sai cikin ruwa kuma a mata alƙawari cewa ina raduhu ilayki eh za a maido shi kuma za a maido ta cikin kuma zannin Allah tun a lokacin Allah mata Allah ya mata wannan yaran naki maido shi zai eh ba ruwanki Allah ta kafi wala ta hazani kake ji tsoro kake kake bakin ci kake damu kake kake tsoron kuma kake damu za a maido miki shi kuma a sa cikin layin manzannin Allah aro a cikin akwati ta sake shi ta heda he ga yaron an kai shi shi mai neman shi uban uban gaye shi aka yaron gidan shi kuma ana kai yaron hikima Allah na Allah ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni kun Allah sa Musa da ka bude yaro kai yaro kun kun kun kasa dole ku shigo dole ku yaro iya ana bude yaro mata fir'auna kuma aka kai yaron a hannun uwar gida har duk ikon ka mace gari ya tana juya ka duk ikon ka mace a gida take ikon duk ikon fara da wani matai tana abin take so kuma yaji yaunin ta mata tana bude yaro kurin he ga yaro ya shiga ranta ta ce wani yaron kurin gaskiya kamata mu kare shi me kaza kaza kun tabbata mu gida da kun wannan yaron ba ta bashi shi kuma yaron shikin ne kuma kima Allah wasu Allah ga da magajiya ka aka hana wannan yaro sha nono ko ta mace aka yi ta kawo aka yi ta kawo masu reno kun bai kama sai ƙarshe alƙawarin ina rado ilaji ko wannan yaron dole duk wata kano ta yi kama sai sake sai kuma gane kuma Allah sai mai san su yaro kuka ki ko ya tsala kuka tsala kuka na yunwa kuma dole ta hankalin da ta shi dole a nemo a nan wata ce wa yalwo shi ki je ki ga aina wannan yaron yake shi da kasashe da gwada ko tana zuwa ta ce musu wannan kuna neman musha kuna neman mai renun suka ji kware muna nema zan kama ko wajen Allah ta in ya kama ana kawo shi karab kun sai riki yanzu kima Allah sa wani abin gatancin Allah yanzu wannan yaron da yake nema ya kashe a gashi annin shi kuma yanzu sai ya biya uwar Musa kwadugo shi zai biya kudin renon yaron ma kuma yau a gidan shi kuma shi zai biya kudin renon uwa yara sai an biya ta kun haka Allah tsara sai an yi sai Allah ce mun haka dan mu gudan fir'auna da hamana da rundunar abin suke su gudun sai yawa kana haka Allah yake kada gurin mulki kaji mulki abin Allah yake kun haka yawa kana ɗan wata kisa wadda a nan ganin tauka na wani tsoho ya ga mai ɗan sababa ne ya ta kai tsohon irin wannan mulki da ake na lokacin lokacin juri wani minista cikin ministorin jihar da magara iya waccan fartin ɗaya sai wasu yara 'yan nan garin suna lise lokacin ma ba a zanda iya nami don adawa ta siyasa suna lakwar kuna kawo mota a kawo shiga mota kurin ina da magaran ana ma aisha ne maka jawalla kuma na san su kana san su ko ya zanda da kurin aka bin mota special ya zo shi minista ke nan jihar ne ya zagi uwansu yin mutanen banza kaza kaza kaza ya zagi aka kawo su nan aka bar su ana nan ana nan suna nan sun dangana wannan abu mun ce muku shi mun saka maka wannan akan kwani shi yanzu mun ma bai cin aji kuma ce ko ne yanzu wanda ke zama mun sakin bai cikin aiki shi wanda mun tawon tankin ma ya mutu gaba daya abin da yau kana shiga muku dai amma dai sai nan garin ne shikenan suka zo suka zangana can an kwan biyu aka da konkur na abun na abun na abun tattalin abun finance abun tattalin arziki wannan yaron ya samu konkur kin wannan yake kunkunan na horon shi bai alaka da nijar ya ta yi lakwal yan wani kasa ce doguwa ƙarshe dai wannan hikima allah ana nan an jima wannan munisakin aka zo aka yi juyin mulki aka amshi mulki a hannunsu suka zo suna cikin a cikin da abin tausayi to yanzu wani mulki ya hau hau nawa aka hau bayan wannan aka ce akwai kudinsu da aka zalunce su a maida musu tsayimin sori shine sai ta yi biron yace ya ji labari an kaɗan da makaran iya sekretar da ta a finance iya wasu sun shi da yawa ba mun ba ne sekretar da ta a finance ɗan nan garin ne ya ce to ashe namu ne a kawo shi kenan tsawo sai ta yi ya ta yi finance ya san ganin sekretar da ta ya je shiga a gama shi da shi ya ce kaji kaji kaji kaji matsalolinmu shi da iya zuwa ma ya zai mutum shi yaro shi ya zama ba shi ne ya tura ya zagi uban shi ya tura shi ya kashi gida ya hana shi labarin gaba daya shi da kan shi mutum shi ne wallahi da ya gan shi ya kare sai ya shiga buru karama ya kira shi ko a lokacin uban mutumin iya da rai ya ce baba ga wani yau a buru kita iya neman al'umma wani ya ce wani shi da abin za ka kakar rike mai komi kamar shi komi kamar alheri kakar rike mai komi kakar tana kakar tana abin da huce ya ce tsoho zamana ya ba shi wuri zamana ya kira cikin ma'aikatan shi ya amsa takardun shi shi yake mai tartama duk abin da ake tartama kudin shi kudu mishi ya ce wallahi iya zamane duk abin da ake zawa lokaci guda aka je aka mai manya ne a gama komi takardun shi kudi aka zo bai ɗaukarsa a hannu ya a cikin rawani ya wata rawanin shi aka zama tsoho kudi a cikin rawani yanzu isa kudi a gaba kayan ƙarfe ta wai yaro a damar garin waye ina ne ce a babu ka sani ba kai wa ainihin na ce a babu ka ce haba yaro na yi wai musulma a damar garin ka gaya mini ya matsa mishi ta ni dan wane ne iya jin haka kun harka karwa kun harka karwa wannan kudin wala kasa ilmi kudin kasa ilmi kudin ne kasa ilmi sai kun harka karwa kun ya amsa ilmi mishi ya kira dubin shi ko shiga shi gida kun to duniya ce abun ya juyi abun kuma yaran su ne ko Allah ya bashi abu gashi ka zo kana neman aure shi da haka da abin da Allah ya bawa baka yi hana shi eh baka yi hana shi abin da Allah ya bawa kun ka san haka ne kun shi ne magana kenan kun shi ne darasin abin da Allah ya so ya bawa wani bai hana duk mulki shi yanzu ne kenan fir'aun ga abinda ya dauki alƙawali zai kashe iya maza ya bar mata kuma shine me abinda ya so Musa ya musu wa'azi ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri ƙasa ta Allah ce yana gada ma iya ba wanda ya so daga cikin bayan shi kuma akai a kawo ƙarshe na ƙwarai game tsoron Allah sace Musa gaskiya kayan ka zo uzina min qabala ma an ta'tina ka an wani abun an mana kayan ka zo ko min ba da majid haka nan kun bayan ka zo za a mana shi kenan kayan Musa iya wa ko akai ko kuma yanzu ma Musa ya girma Fir'auna zai wannan tsohuwar ka tobara ta kashe iya maza duk da haka dai Musa ke ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wasakalakum fil ard fa yanzu kayfa ta'malu Musa ce eh wannan abu haka ne amma ubangiji mai iko da kan komai zai yi ubangijinku ya halakar da muke naku shi ya halaka kuma a baku kasar kuma ya ga kowa an baku kasar me za ku yi kenan ka guda mun ku ci gaba da kenan da haƙuri da koma ga Allah kun cikin ya mai wakala ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون idan zai fir'auna babu imani babu sakin banu isra'il ya ci gaba da abin da ya ga dama kuna abin da yi za'aiwa ba sa ba ya ci gaba da yi dan azaba to Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim min thamarat la'allahum yadhakkarun Allah ya ce hakika mun kama fir'auna da mutanen shi da uquba ta hori rashin ruwa shi bisinin wa naqasin min samarat kuma in ma an shikar da aka yi ruwa ba iyan babu albarka itace za a yi ruwa ba bai albarka aka yi hori kuma da rishin iya albarka ɗaya itace kuma Allah ce ya musu wannan kamun la'allahum yadhakkarun dan su wa'azu wasu gano kurin su gyara amma fa iza ja'atum فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه إذن الله يمس وتعالى بركة suka wani ji daɗi sai su ce lana hadi ai daman don mun cancanta ne mu muke da haƙƙi ko iya ilimin kaza ilimin wani abu da za su dangana abu zuwa gare su su suke da haƙƙin wannan abu wayan ta sun musayi a ta'un wani abu mu- mummuna zo gari ka tsaye rube musa ma ya ce kai dalilin ya can wa sanyi kenan ya ce kurin dalilin tun daga zaman musa da jama'a shi garin ne wasa albarka aka wasa kayan gona aka wasa ruwa kuka rushe ruwa ko ko kuka rushe ruwa a gari haka suke ya ce ko ka rushe ruwa bayan ku su je balai su gyara sai su dangana ma a ku ne dalilin ku ne ba a ruwa Allah ya kiyaye yace ala innama da'irum indallah Allah ce wannan Allah ya kama ku ne da abu ne daga Allah ba ban can bane Musa da wani bane ba na ka baka misali na katurban dutse da aka da aka yi a nan garin dan da shekara 34 ko lede ji katurban lede ji katurban dutse ba su ma ai malamai aka kira ya kasan jiye tsakar da da ta nisa ne a jiye ne babu ruwa an buga an buga babu ruwa suka ce kurin shi sarki ya kirayi malaman gari ya kamata wani abin ya zai suka ce a yau abin da hana ruwa ya hana yin zara sallah a tasha yin zara sai zara su suka hana a yi ruwa a nan garin kuna ka suka ce sarki kurin sai a hana sallah a bakin tasha wannan abin kuma suka ce su bisa adda an su adda ya hana su sallah ya hana musalla bakin tasha san kullum Allah ya kaddara kun kun ka abin da Allah shi ne daidai kun kakka walla kakka samu damuwa kan abin da Allah ya naka kakka samu damuwa inda Allah ya maka za wallahi kai da kai da Allah kun a wannan zamani a wajen mu problem ne a ce ma ka ga ba sallah ba ana musalla a bakin tasha lokacin ruwa ce ba ma gini ruwa ce da dan burgi biyu uku aka maka sada ruwa ce muka sallama ta juma'a ba ma gini amma ka mun samu damuwa an dame mu hana musalla muka sare hankalin mu aka taba layi ko ka ashe wani shiri ne Allah zamu dawo nan ya ya mun san da mun sani ba an ta zamu mu an ta zamu na kafin ka ba ta hada muka tare hankali su kuma sun ce dole a hana musalla amma ka ba bai wasi a dama shi shugaban ya shiga radio aka kira yan BBC yan Jamus aka ɗauki to yan gari sun ce ba ƙarin juma'a bakin tasha kuma za su hana ko da ƙarfi ne wallahi haka shi shugaban wadi ko da ƙarfi ko da ƙarfi za su hana ko da ƙarfi ne aka sa BBC aka kasa kuma aka fitana kullun yan jarida su su gama na abu dawo sun dauko magana shi sakin sun sa a sai suka kirawo ni na zo gidan shi margayin dan BBC ya ce kaji ya samu gana kuma ya samu abu ya samu naji ya samu kaji abin da ya cewa kan me zaka ce ni kuma na zo na dan kwalata ni ma eh na ce ka hwasa mun zuwa ga zai hwasa aka dauki wannan magana biyu aka sa ta sarki aka sa tawa a BBC a Jamus aka sa a radiyon jiha ta kasa ai da magaran za a yi bala'i da magaran da yan izala da gwamnati za a yi bala'i haka aka kwana wuni guda muna cikin ramin gida hasan isa da shiga wata mishi wajen war haka aka zo aka ce ai an zo an kama su a bakin tasha sun zo da makamai sun so wani diga da gatari da takobi suka zo kuma gaban wani shi cikin ran riga ne wanda yake cikin suka fi kuna fitina ya zo sun zo da motar suka zubo su cikin uban suka sa zagi har yau kai mun kashe da abu umar suka zagi iya gani je ga je ga mar je ga mar ai gashi abin da yanzu sun kama kamai mun zo muna shawar a nan an zo ashe an zo an ga wurin ya zo kuɗa ya kuɗa polis sai gidan wurin magazakin aka zo aka kama su lange su aka tsaye da su aka tsaye da su kai dan wani haka aka kwana cikin tashin hankali za a bala'i aka sa jamus Allah dai washe gari ra'a juma'a bi ga wata uku ga wata zamu ce na juye haka tawakana dai aka zo aka yi taron dangi da aka yi za ka shi'in zala dai din dai wani kima wai mu muka da shi ruwa shi da sauran bala'i sauran labaru gaba ya hukunci a haka suke ciya kenan suke canhi da Musa da jama'a shi yace a wannan ukuba ce daga Allah ba daga su bane ba da'irukum ma'akum wani abin daga wajen ku ne amma walakin akatharum la almai basan da da yawa suke abin daga wajen wasu ne ba haka bane ba ci gaba wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين to yanzu kenan yanzu maganar aya ta huce ba a neman ta qur'an ki ba a yin wa qalu mahama ta'tina bihi min ayatin da tasharana biha kai duk irin ayar da zaka kawo kana ce aya ko duk irin ayar da zaka kawo dan kamar sihiri kajiwa dan kamar sihiri dan kamar sihiri ne to ka sani faman hana laka bi ma'uni har baiwa mai dawa kama kama kanka wala ka yanzu ba bukata ayi ayi ma ba bukata ta eh da ayi zaka kuma ba ma iman ba aibi ba imani haka saka wadda ke dan zaman ba mu ganta tabanawa ba mu gane hujja an kare hujja kurum kai dai abu ga kurum saka fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد تنزل الله مسوى الجربوا بي دنس غاني جسو كومو yanzu abin kin Allah muna hannun shi ta aya ko sun komo su ga abin tsoro Allah ce fa arsalna alaihim tufan mun aiko musu da ruwa mai yawa ruwa cikin da jansu ko ina ruwa ne tsamo tsamo ko ina ruwa babu kuma huta ko ina a cikin ruwa kake babu wani zama ko ina ruwa ne haka wani ruwa da koro musu wannan ruwa bayan ruwa musu jarraba wani jarad da fara an ce wa'annan da ruwan da fara wal kummala da kwalkwata wadda fadi da kwadi waddam da jini ya ce ayatun mafasa wani ayoyi ne aka yi daban-daban a musu jarraba da ruwa kurin ko ina ruwa ne gidajensu ba da maka zamna kurin ruwa ci gidajen ko ina suka zo maka gaba in ruwan ya zo ya su ce musa wannan bala'a wannan Allah wannan ubangiji da kake roƙo Allah ka roƙe shi ko dauke mu sai mu koma in ne ko in aka dauke mu bala'i wannan zabi zamu da kai mu saka maka yawan ku tai haka sai ya ga Musa za a zo fir'auna da tambaye Musa in dai an dauke wannan bala'in na ruwa zamu yadda da kai a saka maka yawan wanka ka roƙe ubangijin ka tunda sama sama addu'a ka roƙe ji wuce ka taka to su ne ma a hudu yake abuwa kuma Musa ya adda ya dauke suka yi da mun kullun canje yanayi ne kullun sai su koma gidan jiya kuma haka ba abin da kai daban-daban kudan da ba ka yi shi aka yi na hara kuma Allah ga mai hara ko ina kamar nan za a ga ta ta shekara ba ko ina hori ne ko tsabi ko tsabin ta ba shekka su ma ne ga ko ina hori ne ko ka taka wurin kwanci hara ne gida ko ina hara ne tsabin ta mai kashe mutane kurin hara ce ko ta cika garin gaba daya ta cika garin hara shi ma suka zo Musa ka rike ubangijinka nisa saba amsa addu'a ka roƙa yaye mana za mu koma za mu bi ka su ka baka yan wanka ka roƙe shi roƙe mana Musa ya adda a doke waran ya ta kayi daman canji wani abu na gwanin ya su koma wadda fadi aka ba aka jaraba da kwadi ko ina kwado ne kurin ka taka kunci kwado ko ina kwado ne kurin kwadi ko ina kwadi kurin yawan kwadi a garin ko ina ko kwadi nan gasanin kurin tawo dole ka taka shi kwadan kuma ya mutu wani jama'a shi shi ma suka zo Musa ka rige ubangijinka in ji wa ka taurukan mutane kun zo su ce Musa wasu sun yi da bisa baka abun sun yi da eh Musa za a tambaya a zo a tambaye shi a dauke kuma a dauke haka aka yi waddam kuma da jini kurin ruwan shansu komi jini ne kurin komi kawai jini kurin duk ga gidajen isra'iliyawa masu imanin ruwa da gangariya isra'ili gidan jini ne an ce dan tausayi zai dauko ruwa a bakin shi dai saba baki bane sai kuma jini a bakin shi ruwa ne dauko shi isra'ili musulmin sai zuba a bakin baki bane sai kuma jini babu ruwa sai jini kurin Allah ce wa'innan gaba daya ayatul mufassalat balkon mala kwalkwata shi ai kwalkwata kwalkwata kun ko ina kwalkwata kun eh sai tusa ko ina kwalkwata eh sai kun mal shi ma kamar zai bada kwalkwata kun kwalkwata kun ta baye su ta buwaye su ita ma aka kwalkwata ita ma ka doke ne to aka kwadi wannan aya ce wayannan ayatul mufassalat duk wannan da magana ruwan da magana hwara da kwalkwata da kwadin da jinin ayoyi ne aka yi daban-daban kowace kuma aya ce ayatul mufassalat amma fastakabaru duk da suka yi girman kan bin gaskiya wa kanu qauman mujrimin sunan to mutane miyagun mutane ne da musu imani ba karshen ta Allah ce ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم إذا هم ينكثون ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك wannan shine magana duk lokacin da waccan azaba da aka ambata in ta zo qalu ya musa sai ya musa ud'u lana rabbak bima ahida inda ka roki ubangiji yadda ya saba amsa addu'arka la in ka shafta annar rijiza in ha aka yaye mana wannan azaba la nu'minanna lak za mu yi imani da kai wa nusulana ma aka bani sa za mu saka maka yan wanku tare su ga Musa aiki bai zo sai kiran su zuwa ga Allah kuma ya saki a saki bani Isra'il su koma suka hutu shi na aikin da ya zo to suka ce mashi in musa in ha aka tayar ta zo za su musa ka roƙi ubangijinka in ya ɗauke mana wannan azaba ta same mu za mu yi imani da kai manzan allah ne kuma za mu saka maka yan wanka bani isra'ila haka suke mai alƙawari amma falamma kashafana anhum rijza allah ce lokacin da muka yaye wannan azaba da ta zo ta ruwan ce ta harar ce ta kwalakwatar ce ta kwaɗin ce ta jirin ce ko ce dai idan aka yaye ila ajalihum baligu zuwa ga wani ajali wanda za su kai a cikin shi ma'ana babu an doke kuma idahum yankusun sai su warware wancan alƙawarin nasu na imani suka mai yan shi haka suka yi tai Allah ci gaba
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
فانتقمنا منهم wannan abin da suka yi na wannan shigantaka za a imani a doke an doke su dawo wani abin da suka yi ta yi Allah ce fantaqamna minhu mu musu kamu na azaba fa aghraqnahum fil yam mun dirmiyar da fir'auna a cikin teku me yake haka bi annahum kazzabu bi ayatina sun ƙaryatar da ayoyinmu kuma wa kanu anha ghafilin duk ayar ta zo za su yi ko aka da ayace za su bije zai mata dalilin haka Allah ya dirmiyar da su yanzu za mu ga menene ya biyo bayan dirmiyar da su akwai sauran kisawa sai Allah kai mu gobe insha Allah mu ci gaba Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم شف مرضانا اللهم شف مرضانا اللهم شف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته